أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu ma babu ma ya qatul muhrim min dawabi babin abinda aka yi izini ga wanda ya harama da hajji ko umra abinda aka yi masa izini ya kashe daga dabbobi asali wanda ya harama da hajji ko umra ba daidai ba ne ya taɓa wani mai rai ba daidai ba ne ya kashe wata dabba ko da kwarkwata misalan ko kudin cizo ba daidai ba ne a ce ya taɓa to amma akwai wasu dabbobin ko wasu masu ran wanda saboda tsananin cutarsu ko za su ga ɗan adam aka yi masa izini yadda Allah ke faɗa a ƙur'ani gaira muhillis saidi wa antum hurum ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulus saida wa antum hurum ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال wato ya kawo isnadi silsilatu zahabi silsilatu zahabi ma an maliki an nafi'in an imamin nasiki ya sa wannan hadisi wato ya zo da silsilatu zahabi ruwa imam malik ce daga nafi'u daga abdullahi ibn umara shi ko buhari ya karba wajen ɗaya daga cikin almajiran imam malik shine abdullahi ibn yusuf at-tunisi ya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam kala ya ce khamsun min ad-dawabi wasu dabbobi guda biyar laysa 'ala al-muhrimi fi qatlihin dunahu ba wani laifi akan wanda ya harama da haji ko umra dan ya kashe su dan ya kashe su ba za a ce yayi laifi ba
وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانه عن زيد بن جبير قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول Ya ji Abdullahi bin Umar.
idan suwat annabi sallallahu yana alaihi faɗa wasallam cewa ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta faɗa min an annabi sallallahu alaihi wasallama wato an ce ‘yar uwarsa ce hafsatu Mm.
yadda nan gaba za a bayyana a ruwayar salim wadda za ta zo na kuma koma wace ce Mm.
cewa ba a santa ba wannan bai rage matsayin hadisin ba tunda sahabiya ce Na'am.
shi ko sahabi cewa ba a san shi ba a hadisi bai cuci hadisi ba tunda dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayan su adalai ne na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce daga tul muhrimu wanda ya cikin yake cikin haraba da hajji yana da dama ya kashe a wayannan dabbobi guda biyar
حدثنا أسبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما Abdullahi bin Umar Allah ya kare da a gare su yace قالت حفصة yar uwa ta Hafsatu ta faɗa min قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce خمس من الدواب a guda- dabbobi guda biyar لا حرج على من قتلهن ba laifi akan wanda ya kashe su الغراب wato dabbobin nan su ne hankaka والهدئة sai shirwa والفأرة sai bera والأقرب sai kunama والكلب الأقور sai kuma kare mai cizo to wayannan guda biyar din ana iya kashe su ko da ana cikin harama da hajji ko ana cikin harama da umra malamai suka ce ambatan su ba mafumi ga ambatan nasu ta wani wajen saboda me saboda za a duba cutar wadda suke ne duk wata dabba wadda za ta cutar kamar cutarwa ɗaya daga cikin su ko fiye da ɗaya daga cikin su ma to ai a iya kashe ta kenan نعم ya za suka ce wannan faɗakarwa ne akan aikiyasi aikiyasi a kai shi yasa kamar irin nan ba guri bane da za a ce za a yi aiki da makomi tunda in an ce kunama ma a iya kashe ta to ai kana ma miciji kunama ba kasafai za a ce ta yi harbi an mutu ba amma miciji shi wannan abu ne da yawa za a ce ya yi tsara an mutu to tunda an yi izini a cikin kashe kunama ai kana ma a ce an yi izini a cikin kashe miciji to kuma tunda an yi izini a cikin kashe kare mai cizo to balantana masalan kura kura mutum ya rama daji ko umra kura ta tare shi a jeji ko tana neman ta tare shi a ce ba ya kashe ta ba sai dai ya kashe kare ai kana ma a ce ya kashe kura tunda banna kura ai la'alla har ta fi ta kare to
حدثنا يا ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ياتي خمس من الدواب دبوبي غدا بيار كلهن فاسقون دكانن سو كانغرارو ne yakatuluhunna fil harami wal na'am yakatuluhunna fil harami ana da damar a kashe su ko ko da a cikin harami ne yakatuluhunna wato an shafe fa'ilin saboda sani yakatuluhunna al mar'u fil harami na'am wannan ruwaya da ta fi shuhura kenan amma ruwayar Abu Zarrin da Abul Waqati yuqtalna Abu Zarrin da Abul Waqati a ruwayarsu ta Buhari su yukutalna shi yasa wanda ya gani sassa yukutalna ta dace da ruwayar abu zarin da abu lokati wata rana insha Allah ta'ala za mu zaman da za a fayyace marwaitan nan na buhari yawa za a fayyace su da ruwatul usulu da ruwatul furu'u a marwaita na asali don su da sai a ce abu lokati ko abu zarin ko a ce yuni ni ko a faɗi wato sauran marwaita ne irin to amma ba a san su ba a san matsayinsu a ruwaya buharin ba shi yasa wata ran za a samu zaman da zai zamo gaba ɗaya a kan wannan za a zauna babbar masaniya wanda ita ba tana cikin wanda suka ruwaito buhari karimatu karimatul marwaziya sai da yawa sai ta zama a ji an faɗe ta amma ba a san matsayinta a ruwaya buharin ba daga wata karɓo ko an faɗi nusayuniniya ba san wace ce nusayuniniya ta buhari ba to
algurabu tankaka wal hidatu da shurwa da kunama da bera da kare mai cizo
حدثنا عمر بن عبس بن قياس حدثنا ابي حدثنا عمش حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه قال من قال صلى الله عليه وسلم يتي ما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله مسعود عبد الله مسعود الله ya kare da gare shi yace wata muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani kogo Amina wato daren arfa yadda Ismaili ya ruwaito ta hanyar Ibn Numairin daga Hasim bin Giyasin.
iz nazala alaihi wal mursalat sai surar wal mursalat ta sauka a gare shi wa innahu la yatluha alhali yana cikin karanta ta wa inni la atalaqaha min fihi ina karbar wannan sura daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah ibn Mas'ud wa inna fahu la radabun biha alhali bakinsa yana danye da ita wato sabon fadatta bayawunsa ma bai riga ya gama bushewa ba iz wasabar alaina hayyatu sai wata macijiya ta tsallo ta fado mana qala nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce uqtuluha ga wanda suke tare da shi na daga sabai kuyi maza ku kashe ta fabta darraha muka yi gaggawa akan ta zahabat sai ta tafi ta bata muka rasa ina ta qala nabi sallallahu alaihi sai manzon Allah wasallama sallallahu alaihi wasallam ya ce wuqiyar sharrakum kama wuqitum sharraha an kare ta daga sharrinku ba ku samu dama kun kashe ta ba yanda kuma an kare ku daga sharrinta ba ta saru wani a cikinku ba
sana ismailu kala haddasani malikun an ibn wato shabi wannan a cikin maganar akwai muƙabala saboda su sahabbai abinda za su yi mata ai ba shari ba ne tunda ka kashe wanda zai cuce ka ai ba a ce ka yi shari ba to amma an yi abinda malaman balaga suke kira muƙabala ne a muƙabilin wukitun sharraha tunda ita abinda za ta yi ai sharri ne Ehem, ka sari mai rai ya mutu ai ka yi masa sharri amma ita kisan da za a yi mata ai ba sharri ba ne don macuciya ce don macuciya ce to yasa akwai muƙabala a ciki na'am to haddasana ismailu ita muƙabala a wani ɓangare za mu ɗauka A, za mu ɗauke ta wato a majazi ne ko ko haƙiƙa wasu da yawa daga malaman balaga sun fi kiranta mushakala Shehu Abdullahi dan Fodo yana faɗa a cikin miftahu tafsiri bainahumal a'lam wal mushakala wa kullu lafzin qabla an tasta'mila cewa tsakanin hakika da majazi akwai alami alami ba a ce hakika bane ba a ce majazi ba suna alami hakanan kuma mushakala ita ma ba hakika bace ba majazi ba hakanan duk wani lafazi kafin ka sa shi a jumla yanzu ka ɗauki kalmar kama ko ka ɗau kalmar amiru kawai ka faɗi al'amir ko kama ba a ce majazi ba ne ba a ce haƙiƙa ba sai ka sa a jumla sannan za a gane zama wasu haƙiƙa ko zama wasu majazi yanzu ka ce ja al'amir alhali ba sarkin ne da kansa ya zo ba waziri ya turo a sunansa kaga sannan ka yi amfani da al'amir ne a matsayin majazi amma ka ce ja al'amiru nafsu to asana yan san ma amir ka yi amfani da shi ne a hakikarsa ko? To akwai dai maganganu da yawa na malamai a wannan wajen. To.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا تي للوزي دبكا cewa kangarariyar dabba ce dabba ce mai banna walam asma'ahu amara bi qatlihi amma Aisha Allah ya kare da a gare ta tace ni ban ji manzon Allah ya ce a kashe tsaka ba
ala Abu Abdullahi a bu aka ce tunda manzon Allah ya ce kangararriyar dabba ce dabba ce mai banna ai ko haka zai sabauta a ce an halatta kashe shi na'am ita aisha ta ce iyaka abinda ta ji manzan Allah ya faɗa game da tsaka kenan cewa dai dabba ce mai ɓanna amma ba ta ji ya ce a kashe ba to amma wasu ai sun ji haka akwai hadisin da buhari da muslim suka ruwaito hakanan nasa'i ya ruwaito hadisin hakanan ibnu maja Allah ya ƙara da gare su daga ummu shariki cewa ta nemi izinin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin kashe tsaka manzo Allah ya ce ta je ta kashe daidai ne haka nan ba Buhari da Muslim sun ruwaito hadisi cewa manzo Allah ya umarni da kashe tsaka ya kira tsaka dabba mabannaciya kuma Muslim ya ruwaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kada da a gare cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kashe tsaka farkon duka to za a bashi lada kaza da kaza wanda ya kashe tako a duka na biyu duka na farko bai kashe ta ba sai annabi to za a bashi kaza da kaza lada bai kai na farko ba kuma dabarani ya ruwaito hadisi daga hadisi abdullahi abbasin daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzala ya ce ku kashe tsaka ko a cikin ka'aba ne tsaka ko cikin ka'aba ku gani ku kashe amma wannan hadisin na dabarani a isnadin akwai umar ibn qais al-maki yana da wato rauni yana da rauni to kala abu abdullahi buhari ya ce innama arna bi haza anna minan min alharami abinda muka yi nufi da wannan hadisin nan abdullahi mas'udin da muka kawo dan mu nuna cewa minna tana cikin ƙasa harami
wa annahum lam yaraw bi qatl hayyat ba'san amma kuma gashi tana cikin haramin ba su ga laifi ba da kashe micijiya nan Allah ya ce kashe mucijiyar suka yi gaggawa kanta sai Allah ya sa ta ɓace musu ta sulale ta ɓace musu a ashe kenan wancan hadisin ba ai aiki da makominsa ba buhari gwanintarsa a wajen fikihu ta bayyana a irin yadda ya ajiye hadisansa da irin yadda ya ajiye babobin hadisi kama anan ya kawo wata magana ce wanda ta yiwu ba kowa zai kai ga dubo dalilin da ya sa kawo hadisin nan na abdullahi masudin a wannan waje ba to sai ya fito da abun fili cewa amina fa abdullahi masudin ya ce suke a wani kogo amina amma manzala ya ce su kashe macijiyar ashe kenan mafomin adadi na hadisin da ya gabata ba abin aiki da shi bane yawa ba sai lalle guda biyar din nan bane suke kangararru duk wata dabba da aka ga tana banna kamar banna ɗaya daga cikin guda biyar din nan ko ma a kashe ta ko da a cikin harami ne kuma ko da ana cikin harama da hajji ko umra to
babun wannan babi ne ba daidai bane a yanke bishiyar harami وقال ابن عباس رضي الله عنهما Abdullahi Abbasin ya ce wato wannan hadisi da nan buhari ya kawo mu'allaki wanda yake makufi ya kawo shi mu'allaki a nan tunan gaba zai kawo shi muttasili na an nabi sallallahu alaihi daga wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama la yuradu shawquhu ba daidai bane a yanke kayar harami
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البؤوس إلى مكة abu shuraihil adawi sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato wanda cewa adawi din nan ya dan rikitar da malaman tarihi نعم cewa domin shi ba daga banu adim kabila babba daga kabilun larabawa ba kuma a cikin wato ko adiyu din ƙurayshawa ko ta muraru duk ba a cikinsu amma gashi ana cewa adawi wasu ka ce abinda ya sa abutaye da ba- ba- banu adiyin din nan shi ya sa ake kiransa adawi a shi dai an san daga banu huza'ata yake wasu suka ce a a cikin banu huza'ata din ma akwai wani gida da ake ce da su banu adiye to shi abin danganawa ne ga wannan gidan shi yasa aka ce adawi shi dai sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Shuraihil Adawi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Shuraihin annahu qala li Amr ibn Sa'id مم.
ya ce da Amr ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayyah مم.
wanda aka fi sani da ashdaq مم.
mai cuka baki طيب.
shi amurna sai da abin da sa ake ce masa ashdaku wata ran ya hau mimbari مم.
ya ta faɗar miyagun maganganu ga sayyidina ali shi kenan yana sakkowa sai nan ɗinsa ya shanye gaba ɗaya طيب.
Eh, shi amrun sa'idin yazid ibn muawiya ne ya nada shi gwamnan madina Eh, ya nada shi gwamnan madina wato a she- eh, wato a shekara ta 60 aka nada shi ya zama gwamnan madina to shi shuraihu eh, wato abu shuraihil adawi yake cewa da shi wa huwa alhali a sannan gwamnan nan amrun sa'idin ya asul bu'usa Mm.
yana aika rundunoni إلى مكة zuwa makka في ذلي أيها الأمير ya ce kai min izini ya wannan sarki kai min izini kai wannan gwamna أحدثك قولا in faɗa ma wata magana قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzan Allah ya tsaya ya faɗi wannan magana algada min yawmil fatahi kashe garin ranar da aka buɗi makka fa sami'ahu uznaya kunnuwan nan nawa sun ji manzan Allah sannan yake faɗan magana wa wa'ahu qalbi zuciyata ta haddace maganan nan da annabi ya faɗa wa absaru aynaya idanuna sun ga manzan Allah sanda Ina yake ta faɗan kallon magana jiki.
sanda yake faɗan magana Ina ba wai ya ba- faɗa ba ne yana da nisa tsakanina da shi gani gashi ya faɗa Hmm.
kuma duk abin da ya faɗa tun sanda ya faɗa na haddace ba wai sai dan tambayi wani ba ya tunatar da ni Inna wai ya faɗa hamdalillah.
ina ganin sa Mm.
nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Allah Wa sana ya alaihi.
godiya gare shi thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna makkata hakika makka ramaha Allahu Allah subhanahu wata'ala da kansa ya mai da ita gari mai alfarma bai halatta wani ya ce zai je maka da yaƙi ba.
wa lam yuharrimha an-nas Ba mutane ba ne suka bata wannan matsayin nata.
wa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal Shi yawmil yasa bai akhir halatta ba ga duk wanda yake ba da gaskiya da Allah da ranar an lahira yasuka biha daman ya ce zai zub da jini a makka.
wa la ya'rudu biha shajaratan Ba daidai ba ne ya yanke wala ya aru da biha ba daidai ba ne ya ce zai yanke bishiya a makka.
ayin ahadun tara fasali qitali rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan wani ya ce yo ai akwai damar a shiga makka da yaƙi ba ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya zo makka da rinduna da yaƙi fa qulu lahu to ku ba shi amsa da cewa inna allaha azza lil rasulihi sallallahu ai alaihi wasallama Allah ne subhanahu wata'ala wanda ya mai sanya makka nan ta zamo mai alfarma ya yi izini ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ya shiga makka da yaƙi ولم يأذن لكم ko bai ai muku izini ba وإنما أذن لي ساعة من نهار ya min izini ne wani sa'a daga rana ni kaina din ba ai min izini gaba ɗaya ba an ɗiban min iyaka wakacin da zan iya shiga makka da yaƙin وقد عادت حرمتها اليوم hakika alfarmar makka ta dawo a yau كحرمتها بالأمس kamar alfarmar da take da ita a jiya وليبلغ الشاهد الغائب duk wanda yake nan sanda na faɗi maganar to ya isar da ita ga wanda baya nan
ila li abi shuraihin aka ce da abu shuraihin ba qala laka amrun to me amrun sa'idin ya faɗa ma da kai masa wannan bayani qala ya ce ana alamu bi za- bi zalika minka a ya ce Abu min Shuraihin.
yi kai a bashi rai ai na fi ka sanin wannan magana ai na fi ka sanin wannan magana wanda irin wannan ana samu so da yawa daga masu mulki ko shugabanni marasa kirki a faɗa musu ga yadda addini yake amma su nuna yo ai kai da kake faɗan ma baka san addinin ba ai sun fi ka sanin addinin ai ga wata mafita su da suke da ita dai a kai ta su juyawa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala baya
innal harama kaga harami la yuzu in ji shi amram na sa'idin ai kaga baya tsirar da mai sabo wala faran bidami ko wanda ya gudu da jini wanda ya kashe wani ya gudu wala faran bi qurbatin ko wanda ya gudu da banna ya yi banna
qurbatun baliyatun wato banna
babu la yunaffaru wannan wato fassara ce hurbatun baliyatun fassara ce ta buhari da ya ga hurbatun din wanda ya banna wai a waje haramin ya gudu harami ba a taba shi ba Eh, ba a taba shi a cikin harami ba Na.
wannan magana ce wadda take akwai sabani tsakanin malamai wajen malikawa da shafi'awa suke cewa da wani zai kisan kai ba a harami ba sai ya gudu cikin harami wannan bai hana a kama shi ba saboda ko da kai an ce harami na da alfarma ba a taba wani amma ba wanda ya taba ba wanda ya taba wannan a taba shi Mm.
tunda wannan kisan kai ya- ya gudu harami to ai a iya taba shi a iya kama hanafiya suka ce a ai tun da ya shigo cikin harami ya shiga waje mai alfarma ai abin da yake akwai dole a zira masa ido sai dai a ɗau mataki a kansa matakin da za a ɗauka ba a ba shi abinci ba ba a yi ciniki da shi ba ba a yi wata mu'amala da shi ba in ya ji a matsayinsa na mutum ba zai iya rayuwa ba abinci ba ba zai iya rayuwa ba abin sha ba ba zai iya rayuwa ba kaza ba kaza ba ai dole yana ji yana gani zai fito daga haramin in ya so in ya fito daga haramin sai a kama shi amma suka ce a kama shi a harami ba daidai ba ne in ji hanafiyawa to
babu wato shi abu shirayin da ya faɗa masa magana sai ba su shiru tunda dai ya faɗa masa gaskiya ya, ya faɗa masa gaskiya a a wata ruwa ta imam ahmad yake cewa da shi maganar da na faɗa ma dan ni a gabana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne kai ko baka nan kuma manzo Allah ya faɗa mana wanda duk aka faɗa a gabansa ya isarwa daban da baya na shi yasa ni dai na yi aikin da ke kaina na faɗa ma abinda kuma da za ka kaje kai kaje to
babu to a wato wannan babi ne la yunaffaru saydul harami ba daidai ba ne a kori dabba farauta da aka gani a ƙasa harami dabba da ake farauta kamar barewa in aka ganta a ƙasa harami to sai dai a zura mata ido ko ka ɗau ɗan dutse kai mata haka kamar za ka jefa ko ka ɗaga mata hannu ba ka da dama ta huce ka huce نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nazala sallallahu alaihi wasallam ya ce إن الله حرم مكة hakika ubangiji ya haramta maka ya sanya makka gari mai alfarma فلم تهل لأحد قبلي ba a taɓa halatta shigarta da yaƙi ba ga wani kowa ya shi kafin ni ولا تهل لأحد بعدي kuma bayana ba wani da za a ce shiga makka da yaƙi ya halatta gare shi وإنما أهل لي ساعة من نهاري shi yasa wannan yana cikin hasa'isun nabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah yake banci manzo da su akwai wasu abubuwa da ba a yi wa kowa izini ba amma shi kadai sallallahu alaihi wasallama an masa izini kamar yadda akwai wasu abubuwa da ba a wajabta akan sauran mutane ba amma shi aka wajabta masa مم.
akwai wasu abubuwa da ba a haramta wa sauran mutane ba amma shi aka haramta masa صلى الله عليه shi yasa wannan duk yana cikin hasa'isun nabi وسلم sallallahu alaihi wasallama
وإنما أهل لي ساعة من نهاري ni ɗin ma an halatta ta ne gare ni sa'a ɗaya a yini a cikin yini لا يقتلى خلاها ba daidai ba ne a ce za a yanki ciyawarta ولا يورد شجرها ba daidai ba ne a sare bishiyar harami wala na farsiduha ba daidai ba ne a zautatar da dabbar farautar da take cikinta wala tultaqatu luqatuha ba daidai ba ne don an ga wani abu na ya faɗi a ce za a tsinta ba a tsintar tsintuwarta illa limu'arifin sai fa wanda ya san in ya ɗauka cigiya zai kuma ya ga alamar zai iya samu shi yasa babban abin da ake faɗa ma shine game da tsuntuwar maka so da yawa gwan maka batta inda ka ganta na'am ko da cigiyar za ka yi saboda yawan mutane da yadda kowa ga inda yake shi yasa da can ko hukumar saudiya ko ah, abin da take faɗa shine in ka ga abu to kaka ce za ka ɗauka ka tafi da shi nesa don wai kai cigiya gwamma ka bar shi a wajen gwamma ka bar shi a wajen ta yi wanda yadda wannan abin a nisan gabas ya sauka na garin kai kuma ka sauka a nisan yamma ka ɗauka ka yi yamma shi ya yi gabas yaushe za ku haɗu duk wata cigiyar da za ka to wa qala al-abbas abbasu da abdulmutalib ya ce ya rasulullahi ya rasulallahi illa al-izkhira amma banda icen kirya sagatina saboda maƙeranmu wa da quburina kuma rufe kaburburanmu qala manzo Allah ya ce illa al-izkhira shikenan aje banda kiryar a iya yanka sallallahu alaihi wasallam wa ana khalidin an Wato wannan ikramata.
ake cewa tayo a nan take Allah ya aiko mala'ika Jibril ya faɗa wa manzon Allah cewa a ɗauki wannan Mm.
wasu kuma suka ce tayo ya zama an jefa abin ne a zuciya manzo sallallahu alaihi wasallam tunda akwai wahayin da ake yi na asada ga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam Mm.
wa ma kana li bashari lan yukallimahu Hullahu illa wahaya no min wara'i hijabin to wahayan din kenan amin wara'i hijabin aw yursulu rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha'u na malaika kenan wanzu wasu ka ce ta yi zama abin yana cikin abin da aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallama di yanda ka zartar haka hukunci na yake sallallahu alaihi wasallam Ah, ya juzu an yi kala lin nabiyyi hukum bi ma ta sha'u wasafiyi ba wa sawabun waya kunu buduraka shar'an wata fuwiran yusamma zalika na'am yanda jalaluddin suyudi yake fada a kaukabus sadi ko Na'am.
to
na'am qala illa al-izkhira manzala ce sai fakiriyar
wa ana khalidin an ikramata qala hal tadri ma la yunfaru sayduha a yake cewa ka san ma'anar layuna faru sai duha huwa an yunahiya hu min adh-dhilli shine ya kore dabba daga inuwa yanzu makanahu idan ya sauka a wajen shi yasa dan ka shiga ƙasa harami na'am ka ga barewa ko kurege a gindin inuwa to ka nemi wata inuwa ko ku ce za ka je ka kore shi wai kai ka zauna a'a ka kyale shi yana wani waje mai alfarma na'am babun la yahillu al-qitalu bi makkata bam cewa yin yaƙi a makka bai halatta ba wa qala abu shuraihin abu shuraihi shi ne Radiyallahu wanda aka anhu.
faɗa a baya huwai wanda sunansa na haƙiƙa huwai lidu Mm.
allah ya ƙara yadda a gare shi an nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo sallallahu alaihi wasallama la yasbiku biha daman ba daidai bane wani ya zub da jini a ƙasar makka حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يوم افتتح مكة ranar da ya buɗi makka لا هجرة ba wata hijira daga yau daga makka zuwa madina ولكن جهاد ونية amma abin da ake nema gare ku shine koyaushe ku yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ku yaƙi kafirai don ɗaukar kalmar Allah kuma ku yi niyya kyakkyawa a cikin ayyukan alheri
وإذا استنفرتم duk sanda aka nema ku fito ku فانفروا fito din فإن هذا بلد حرمه حرم الله يوم خلق السماوات والأرض wannan gari ne da Allah ya mai da shi mai alfarma wato ruwa kushma yani ba harama hullahu a wato ruwa duk sauran ruwa in ba ta ta kushma yani ba harama Allah Mm.
amma shi a ruwa kushma yani harama hullahu Mm.
harama Allah din da ya jula ce wanda yake tazo na ate ga nikira ko wanda an faɗa da man tana bukatar rabidi sai dai an faɗa ai akan shafe rabidin ko akwai inda yake an sha a- har shafe rabidin yake ya halatta ko to فهو حرام بحرمة الله wannan gari mai alfarma ne dan ga- saboda alfarmar da Allah ya sanya masa ila yawmil qiyamati tun daga yau tun daga farkon halitta ma har zuwa ranar alkiyama wa innahu lam yahillu alqitalu fi li ahadin qabli lamarin da sha'anin yaƙi bai halatta ba ga wani a cikinsa kafin ni kafin ni ba a taɓa samun wani da Allah ya masa izinin ya shiga maka da yaƙi ba wa lam yahillu li illa sa'atan min nahari ni ɗin ma an halatta min shiga yaƙi ga- da a maka ne a sa'a ɗaya ta rana fa huwa haramun bi hurmatillahi wannan gari ya zama mai alfarma alfarmar da Allah ya bashi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama la yuqradu shawquhu ba daidai ba ne a sare ƙayarsa wa la yunfaru sayduhu ba daidai ba ne a zautatar da fara- dabbar farautarsa a kuce za a kore ta wa la yataqidu luqatahu ba daidai ba ne a tsinci abin da ya faɗi a makka illa man arrafaha sai fa wanda zai ci giya wa la yuhtala halaha ba a yanke ciyawarta qala al-abbas abbas ya ce ya rasulullahi ya rasulallah illa al-izhira sai fa kirya fa innahu liqainihim domin ma- ma- ma- ah, maƙeransu suna amfani da shi wal biyutihim suna yin amfani da shi kuma don rufa gidan daji qala manzo Allah ya ce illa al-izhira to sai kiryar shi a iya yankewa
babu al-hijamati lil muhrimi babu magana yin kaho ga wanda yake cikin harama da hajji ko umra wa kawa ibn umar ibnahu wa huwa muhrimun Abdullahi ibn Umar Allah ya kare da gare shi wa ɗansa waqidu lalas alhali yana cikin harama dan nasa yana cikin harama
wa yatadawa ma lam yakun fihi dibun Ya- daidai ne wanda yake cikin harama da hajji ko umra ya amfani da magani kowane irin magani matukar dai ba turare a maganin
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال امر اول شيء سمعت ادا ان يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم wato amrun da dinarin ya ce farkon hadisin da na ji a ɗa'un abin rabahin yana faɗa shine hadisin da yake cewa shi a ɗa'u ya ji abdullahi abbasin allah ƙara da gare su yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho alhali yana cikin harama
ثم سمعت يقول sannan ko daga baya na ji a ɗa'u yana cewa حدثني داوس عن ابن عباس mm, وقلت لعله سمعه shi منهما yasa ya ce sai na ce ko dai ta ya ji su ne daga gare su
حدثنا خالد بن مخلد hadisi ta yi da farko a karɓa daga wajen almajiri نعم daga baya kuma sai a jima daga bakin malamin sai zama an yi tarayya da malamin na farko a wajen ji daga malamin na biyu نعم to حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن العرجي عن ابن بحينة رضي الله عنه قال ya ce اتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهرم manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi kaho alhali yana cikin harama بلاه جمل dago da ake ce da shi lahai jamalin في وسط رأسه a tsakiyar kansa
باب تزويج المهرم babu aurarwan wanda yake cikin harama
حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج حدثنا الأوزائي حدثني أداو بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو manzala مهرم.
sallallahu alaihi wasallama ya auri maimuna wato wato alhali yana cikin harama yana cikin harama da umra a shekara ta bakwai wannan shine ruwayar da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas haka ma kuma kama haka ya zo daga Aisha da Abu Huraira na'am shi yasa wannan hadisin kuma da Buhari ya rawaito Muslim ma ya rawaito kamar sa to sai kuma aka samu wata ruwayar daga ita kanta Maimuna da wata daga Rafi'u an Abi Rafi na'am a a ciki ake cewa sannan manzon Allah ya aure ta ba da shi da ita ba wanda yake cikin harama to anan shine aka samu sabani wata ruwaya za a rinjayar na'am
hanafiyawa suke ganin wannan ruwayar wadda buhari da muslim duk sun ruwaito a ita ce kan gaba ita za a rinjayar shi yasa a wajen su harama da haji ko umra bai hana ai ai aure na'am wanda yake cikin harama da haji ko yake cikin harama da umra ya iya aure ya iya daura aure malikawa ko da shafi'awa da hanabilawa suke ganin cewa yiwuwar ruwayar ko da dai ba buhari da musulun ne suka ruwaito ba amma tun da wanda ya ruwaito shi kansa wanda yake dan aiken ne wajen neman auren shine abu rafi'i koko ita kanta ita ce sayyida maimuna Allah ya kara yadda a gare ta ai sai zama shine a birnin jayarwa yanda shewa abla dan fodo yake fada a misbahur rawi rajjihi idhal ahiru laysa yu'lamu Na'am.
nakaha maimunata wa huwa muhrimu an ibn abbas rawal shaykhani mali abi rafi zuru jahani mali abi rafi zuru jahani wato wajen malikawa da shafi'awa to
babu ma yunha min al-ibi lil muhrimi wal muhrimati kuma ai akwai hadisi ma da ya kara karfafa wannan wanda ya fito fili ya faɗa shine hadisin da muslim ya ruwaito cewa la yankihul muhrimu wa la yankihu wanda yake cikin harama da haji ko umra ya aure shi kansa ba daidai bane hakanan kuma ya aura wani ya daura wani aure ba daidai bane to
babu ma yunha min al-ibi lil muhrimi wal muhrimati babin abin da aka hani da shi daga amfani da turare ga wanda yake cikin harama da haji namiji ne ko mace ko da mace ce take cikin harama da haji ba daidai bane ta amfani da turare wa qala aisha radhiyallahu anha aisha Allah ya kare dagare ta tace la talbasul muhrimatu saban biwarsin na ba daidai bane mace da take cikin harama da haji ta sha ta sa tufafin da yake an rina da waras aw za'farani ko za a farar
حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Mm, yace قام رجل wani mutum ya tashi فقال يا رسول yace ya الله rasulullahi ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام me ka umarce mu musa na daga tufafi a halin harama da haji ko umra فقال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تلبسوا القميص ku sa riga alhali kuna cikin harama da hajji ko umra ولا السراويل kada ku sa wando kuna cikin harama da hajji ko umra ولا الأمائم ku sa rauna kuna cikin harama da hajji ko umra ولا البرانس kada ku sa riguna wanda suke hassama wato haɗe da hulunansu su ne burnus
إلا أن يكون أحد ليس له علاني sai fa idan wa- mutum bai da takalma wanda suke faɗi bai da takalma wanda suke faɗi فليلبس الخفين to ya iya sa takalman da suke sau ciki والإقداس فلم الكعبين amma fa ya yanke su ƙasa da idan sau ya zama nan dunduniyar ba a rufe take ba
wala talbasu shay'an sau za'faranu kada ku sa tufafin da yake a za'afaran ya taɓa shi wala alwarasu ko waras wala tantakibil mar'atu almuhrimatu mace wadda take harama daji ko mura kar ta ce za ta rufe fuskarta wala talbasul quffazaini kar ta sa safar hannu shi yasa ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha haramin mace a fuskarta ne da tafukanta wadda ta harama ba daidai bane ta rufe fuska ko ta rufe hannaye
تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وزمرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عبيد الله ولا ورث ko waras وكان يقول Yana لا cewa?
تنتكب المهرمة kada mace wadda ta yi harama da haji ko umra ta ce za ta lullube fuskarta ولا تلبس القفازين kar ta sa safa ta hannu وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتكب المهرمة Mm, kada wa- wadda ta yi harama da haji ta ce za ta lullube fuska وتابعه ليس بن أبي سليم Mm.
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Mm, yace وقصر برجل مغرم ناقته taguwar wani mutum da yake cikin harama da haji ko umra ta faɗi da shi ta ka da shi ya karya wuya فقتلته shi kenan ya mutu فأتي به رسول الله صلى الله عليه aka وسلم kawo shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam aka kawo gawarsa wajen manzo فقال inda Allah ya ce اغسلوه ku yi masa wanka ku yi وكفنوه masa likafani ولا تجعلوا رأسه amma kar ku rufe kansa ولا تقربوه طيبا kar ku ce za ku ska- sa masa turare فإنه يبعث يهل yana za a tashi ranar alkiyama yana haram yana talbiya za a tashe shi ne yana talbiya wannan aka samu sabani tsakanin malamai hukunci ne wanda yake na duk wanda yake cikin harama da hajji ko umra in mutuwa ta same shi ba a rufe masa kai ba ba a sa masa turare ba ko ko hukunci ne da yake banta da wannan to wajen malikawa dai suna ganin wannan hukunci ne da yake banta da shi wannan ba hukunci ne wanda yake ya sau ya sami umumi ba tunda a wajensu ana shafawa muhurimi turare in ya mutu a cikin harama ko to to alhamdulillah sai da babu fi isani lil muhrimi
menene warsin nau'i ne na abinda ake rini da shi amma yana da kai ana yin rini da shi